اوكي تو صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسناك وتنافي الامور كلها اللهم اجرنا من كذب الدين وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنه لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatun muna alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba kuma muna nan har yanzu a cikin sura ta takwas suratul anfali sura mai albarka jiya mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin muhimmancin tana da kayan fada saboda musulmai su zama suna da ƙarfi suna da mutunci duk da cewa yanzu da mun yi magana tare da kayan fada sai a ce za mu tare ta'addanci amma kuma su sun tana da kayan fada kuma da kayan fada da suke amfani wajen silencing dinmu kowane lokaci ko ba za mu taɓa samun yanci ba har sai mun bi umarnin allah maɗaukakin sarki mun tanadi abin da zai ba mu ƙarfi ta yadda ba za mu zama kan wallasa ba to idan an tana da kayan fadan rikici ya hada mu tsakaninmu da kafirai aka zo ana gwabzawa to akan kai wani stage din da za a zo a danna a samu maslaha saboda mu ko kuma saboda su ko kuma maslahar gabaki daya wannan shi ne abinda wani ayoyi za su mana bayani na farko Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa in janahu lis-salmi fajlah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul alim Allah yake cewa in janahu in har sun karkata ai janahu malu kenan ko lis-salmi zuwa ga zaman lafiya idan ana rikici tsakanin musulmi da arna kafirai sai suka karkata zuwa ga neman zaman lafiya ko yawwa yanzu sun yadda a zauna lafiya to Allah ba daukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fajna halaha kai ma ka karkata zuwa gare ta ita zaman lafiya nan ya ce laha saboda salmi a larabci mace ce ba zai ce fajna halahu duk da cewa tsarinsa a zahiri ya zo da tsari irin na namiji ne kamar ka ce zainabu ne kaga zainab suna ne wanda ke tsarinsa suna maza ne amma kuma a mata ake amfani don haka ba za ka ce kala zainabu wai da ka ce kalat amma fatimatu kaga ya fito da abin da mata yawa ruqayyatu ya zo da siffar mata amma a cikin maza kuma akwai sunan maza wanda ya zo da siffar mata kamar dalhatu kaga sigar mata ne hamzatu kaga sigar maza ne ai mata ne amma kuma namiji ne yawwa zainabu da kulsumu sunan mata ne sun zo akan wadani na maza to haka nan ma salmi ya zo da siffar maza amma kuma mace ce da aka shi sa Allah ce fajnahalaha bai ce fajnalahu ba idan kafirai sun karkata zuwa ga azanna lafiya to Allah madaukakin sarki ce kai maka karkata zuwa ga wannan din ma'anar sai wannan kenan sai ayi sulhu din a tsakani kenan ko je mun yi bayani cewa sulhu ya danganta ga menene maslahar da musulmi za su samu idan musulmi suna da ƙarfi wasu malamai suna cewa bara ma a sulhun ba sai kawai a abin nan amma kuma abubuwan da suka faru a zamanin annabi sallallahu alaihi da zamanin sahabbai ya nuna cewa ko da musulmi suna da ƙarfi za a iya yin sulhu domin annabi sallallahu alaihi ya ce kai bara da yaƙi garin yahudawa an yi mummunan yaƙi saboda suna da ganuwa ganuwa zur guda goma sha biyu kamar yanda guda goma sha biyu ko yawa yanda guda goma sha biyu ma da wai guda bakwai ba baya kaza kaza to suna da ganuwa goma sha biyu kuma a cikin ganuwa daya saboda ka an sha wahala sosai amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya bar su da garin ya bar su da mulki da komai da komai amma sharadin shine za a yi sulhu da su za su rika kawowa wani bangare na amfaninsu duk shekara rabi kaga wani muhadana ne mun yi bayanin sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakaninsa da mutanen makka ta yadda bai karbi komai ba a udaybiya bai karbi komai a gurinsu ba bai kuma ba su komai ba sannan mun yi bayanin sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema zai yi da oyanat bin hisin da sauran mutanensa kaman kaman shugaban dawmat jandal da ukhaidir da addumri duka wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi sulhu da su shi da kansa zai ba su wani abu saboda wata maslaha da shi ya hanga to duka irin wa'annan kaga nan ya fi karfi nan an yi kankan kan nan kuma yana ga kamar an fi karfin sa a wani lokacin amma duk da haka sai ya zama Allah madaukakin sarki ce masa in janahu lisalmi in kafirai sun karkata zuwa ga zaman lafiya ai sulhu a yi muhadana a yi musalaha sai Allah ya wadda kuki sarki ce masa fajina hal haka karkata din kada ai shi musulunci kullum maslaha yake nema kuma ba a son mutum ya zama kullum mai taurin kai kullum kafi karfi ko a anguwa ne idan aka bata maka rai aka shiga hakkin ka kan tun zuro idan manya suka zo suka ce wani kai hakuri sai kace wallahi inda ba dan an ba hakuri ba to sai kai hakuri koma gefe to duk kowa zai rika ganin mutuncinka amma in ka cije ya zama babu wanda isa ya lankwasa ka sai a kyale ka kuma karshen ta sai ka fadi ba nauyi amma da zarar an taso ana raba wannan ana cewa a daidaita ne janahul sulmi kenan ko to fa jinahal ha sai ka karkata maza sai ka ce ai wallahi ba dan kaza kaza ba ai ina ganin mutuncin wani shi yasa na hakura kaza kaza kaza to shikenan a tafi a haka to yafi wato kenan zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya darraba annabinsa sallallahu alaihi wasallam da irin wayannan wato kenan abin din sannan sai ya ce wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki saboda yana iya yiwuwa wani lokaci za su nemi sulhun da ku amma kuma akwai wani abu a kulle a cikin zuciyarsu wanda ba za su iya rike sulhun ba amma kai din da kai sulhun ka miƙa lamarinka a gurin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki inna huwa sami'ul alim shi maji yana jin abin da suke fada na makirci yana da masaniya akai kuma zai kasance tare da kai kaga mutanen maka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su da suka karya wannan sulhun sai zama Allah sai ya taimaka masa akan su sai zama wannan ya zama dalilin cin makka mare yaki dungurungun dinta sai zama dole suka sallama suka miƙa wuya saboda haka idan akwai wasu abubuwa da suke a ɓoye amma kai ka bi zahirin shari'a to Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai taimaka maka wajen warwarewa wancan abin da suka yi a ɓoyen sai taimaka maka wajen wato kenan cin nasara to haka nan Allah madaukaki take karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wato kenan sahabbansa sai Allah ya ce wa in yuridu an yakdau ka ko idan suka so suka yi nufin za su yi maka yaudara za su ha'ince ka za su maka shigo-shigo wato kenan ba zurfi za su sa ka a cikin wani tarko saboda yana daga cikin daga cikin loss of power wata yadda loss of power shine ka yi dan abokin hamayyarka kai masa wani kadar kwanda in ya riga ya fada ciki in yayi nan ba dadi in yayi nan ba dadi to sai suka yi nufin za su yi maka irin wannan to Allah madaukakin sarki ce fa in hasbaka Allah lalle kasancewa Allah madaukakin sarki ya isar maka Allah madaukakin sarki ya isar maka ma'ana Allah zai taimaka maka Allah yana ganin ka Allah da abinda Allah yake bukata a gare ka shine biyayya cikin lamarin sa in kai biyayya kuma ka dogara gare shi to sai ka sassaran lamarin zuwa ga gare shi to sai ya zama hasbaka Allah Allah madaukakin sarki ya isar maka ko yawa duk wanda Allah madaukakin sarki ya isar masa kuma ya samu wato kenan kyakkyawan isawa huwa allazi ayyadaka in ma baka manta ba ai Allah madaukakin sarki shine wannan da ayyadaka ya karfafe ka da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ni ba maraya bane kafin ya zo duniya ba shi da uba ya zo duniya yana dan shekara shida uwarsa ta mutu kaga ya zama abin da kidan da haka Michael Hort yake cewa wanda ya ci nasara cikin abin da duk abin da zai taimaka a yi nasara babu shi a duniyan nan yace ba ai kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gashi dai arne ne yayi bincike a rayuwa yayi bincike a rayuwa tun daga farkon iyaka abin da zai iya sani na farkon duniya har ya zuwa wani lokacin namu ya zaɓi mutane guda ɗari wanda suka fi kowa cin nasara a duniya wanda suka yi bijinta a duniya da ba za ta amanta da su mutum ɗari a cikin mutum ɗarin ya zaɓi mutum ɗaya duk da yana kirista sai ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zaɓi jesus a na biyu ina nufin annabi isa kenan kamar da su suke faɗa ya ce abin da ya sa na zaɓi muhammadu na farko shine mutumin da ya taso duk wani abin da zai sa mutum ya ci nasara a rayuwa ba shi da shi amma kuma ya ci nasara kaga shi maraya ne ba shi da iyaye na biyu talaka ne ba shi da kuɗi na uku ba ɗan mulki ba ne babu mulki a gidansu babu kuɗi a gidansu ba uwa ba uba ba komai hakan nan ya taso amma ya yi manajin a cikin shekara ashirin da uku sai da ya fuskantar da alƙiblar duniya ta canja direction duk duniya baki ɗayanta to saboda haka kaga kenan ai Allah madaukaki take ce masa kwatina kai Muhammadu huwa allazi ayyadaka Allah shine ya karfafe ka ai da baka da karfi ko amma ga shi sai Allah ya ya karfafa ka har karfafa wanda abokan gaban ka ma sun yadda kai wato kenan mai karfi ne da mai Allah ya karfafa maka ya karfafa ka bi nasari da taimakawansa Allah ne ya taimake ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali kala kala kala kala wanda za a iya fisge rayuwarsa za a iya halaka shi amma Allah madaukakin sarki ya taimaka masa a wani tarihi ake cewa ya taba zama a gindin wani kan dakalin kofar gidan wani bai hude a sai sun yi shawara za su je ta cikin gida da ki katin dutse su mirgino masa kim sai ya halaka shi an gama da shi kenan yana da na jibril ya ce mai kake anan ce ina huta shi a tashi kai bar gurin yana tashi suna sakowa dutse kaga waye taimaka masa Allah madaukakin sarki huwa ladzi ayyadaka bi nasrihi da taimakonsa ya taimaka maka a Badar ya taimaka maka a Uhud ya taimaka maka a Badar saboda haka ka yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki a rayuwa wa bil mu'minina sannan Allah madaukakin sarki shi ya taimaka maka da mu'minai huwa ladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shine ya taimaka maka da taimakonsa ya taimaka maka kuma da taimakon mu'minai shine fasara na farko shine Allah ya taimake shi Allah ya bashi mumini kuma su taimaka masa shine ma'ana wabil mu'minin kenan kowa karanta tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin taimakon da sahabbai suka masa irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar Usman Ali da sauransu Talha bin Ubaidillah Abdurrahman duka Sa'ad bin Abi Waqqas da sauransu duka babu wanda bai taka wata rawa don taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ce shi ne ya taimaka maka ya baka muminai wanda za su taimaka maka sannan shi kuma ya taimaka maka ko kuma Allah madaukakin sarki shine ya taimaka maka kuma ya taimaka wa mu'mini shi da fasara wato kenan ta biyu Allah madaukakin sarki ya taimaka maka ya kuma ya bi nasarihi ya kuma kawo nasararsa kuma har yanzu wato kenan a mu'mini wallahu ta'ala alam sannan su mu'minan da Allah ya baka dan su taimaka maka Allah fa bainu qulubihim Allah sai ya hada zukatansu da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya do ya fara da awansa kowa zaman karofi yake ko da ke yanzu babu karofi ko yanzu ba kowa yana an zai sa abin nan ba daga yi mu'i sama sun san karofi amma daga mu'i kasa ba wanda ya san ba kowa ya san karofi ba yana je karofi za ga kowa nasa fit din ya sa gabansa inda ya ga dama wanda ya sa gabansa inda ya ga dama wanda ya sa gabansa inda ya ga dama shine zaman karofi ba wanda yake fuskanta wani kowa harkar gabansa yake to haka suke musamman mutanen makka amma allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa su duk suka zama musulmai a ƙarƙashin shugabancinsa da suka dawo madina sun zo sun samu mutanen madina suna cikin gaba irin wadda a wannan lokacin babu inda ake irinta a duniya a cikin gari ɗaya tsakanin kabilan aus da kabilan kazraj babu ga miciji a tsakaninsu sun kai sama da shekara arba'in suna yaƙi a junansu kullum sai wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan kuma 'ya'yan dattijo ɗaya ne a can baya to amma sai gashi Allah madaukakin sarki ya hada zuciyarsu yanzu da kabilan Aus da kabilan Khazraj dukkansu sun zo sun zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi akan kalma guda ɗaya abin ya ba mutane wato kenan mamaki a duniya dan haka Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah madaukakin sarki shine ya hada tsakanin zukatansu shedan da munafukan madina sun yi iyan kokarinsu su wargaza wannan su wargaza wannan tsammanin don wata rana an je wani yaƙi sai ga da muhajirun da ansar ansar ɗin ma kuma da kazar da aus ana cin abinci a guri ɗaya ana taɗi irin abin da ya kamata abubuwa na haɗin kai sai kawai hasada ya kama shi da ya samu matsala ɗaya 'yar ƙanƙanuwa tsakanin wani mutum yaro matashi mutumin aus da naka mutumin madina da mutumin makka shikenan sai ya samu kofa sai ka fitar rajin sai fura ta ya fura ta har sai da ta ga wani ya ce ya ma'ashar muhajiru wani ya ce ya ma'ashar ansar sai za a yi fada mummuna maza maza sai wani je ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a al'amarin jahiliya wa ana baina azhurikum rikicin jahiliya kuma irin da'awar jahiliya ina cikin ku saboda haka shikenan sai ya ce to a tashi gaba daya aka haura kuma aka tafiya aka dinga tafiya haida kowa ga jililis da karshe aka sauka kowa ya faɗi kama kama bacci shikenan wannan magana ta riga ta mutu don haka Allah madaukakin sarki bai ba da kofa wata kenan sun ci nasara wajen raba kan musulmi ba Allah ya ce lau an fakta wallahi Muhammadu da za ka raba kuɗi mafil ardi jami'an na duk duniyan nan baki daya gabar da take tsakanin ausu da kazaraj kadai ma'allabta bai da kulubi ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu ba domin hausawa suka ce wai ko ko menene ta san naki ko me yake tani ko wayo ya san naki ko wayo ya san naki akwai wanda zai zauna akan kujerar naki ne kawai in duniya nan zaka washe ba zai yadda ba ba zai yadda ba kwana muna gani wani lokaci idan mai kudi Allah ba shi kudi ya fara mamayen gidajen mutane wani dan gurin sa kadan sai ce wallahi ba zan tashi ba ana yin haka ko mun kudin ka kuma dole ka bar shi ko mun wayan ka kuma dole ka bar shi tunda nasa ne to wayansu za su iya hawa kujerar naki duk abin da zaka ba da su ce wallahi tsakanina da kaza kan har abada wannan ce tsakanina da mutumin ausa har abada to amma sai Allah madaukakin sarki sai ya hada su a cikin yanayi mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ba kudi ya ba su ba ba abin nan ba bil hasali ma da ya ba su kawo musu addini su suke taimaka masa wajen yada wannan addini din kaga a cikin sauki Allah madaukakin sarki sai ya hada wato kenan zukatun su walakin Allah Allah fa bainahum Allah madaukakin sarki shine ya hada tsakanin su ya zama wato kenan babu matsala kuma daga baya ma auratayya ta zo ta shiga ciki da sauransu innahu lalle shi Allah madaukakin sarki azizun wallahi buwayi ne hakimu kuma gwani ne a cikin lamuransa ya fi karfin kowa ya fi karfin komai ya buwayi kowa ga wato kenan gagara misali kenan in an ce buwayi shine wato kenan gagara misali haka wasu suke cewa shine ma asalin sunan Allah a Hausance dan kace Allah larabci ne amma buwayi shine sunan Allah madaukakin sa a Hausa shi kuma ba Hausa suna cewa buwayi gagara misali ba inda zaka kai misali tashi kuma yafi karfin komai shine ya gaji yadda kowa shine ake kiransa Aziz Hakim kuma gwani ne mai tsara duk abin da ya ga dama duk inda ya tsara ba za ka taba samu wato kenan kuskure ba in kaga kuskure to daga gare ka ne to mu je malam
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله, الله أكبر.
والله مع الصابرين Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ya zuwa ta kenan kidabi da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ake yi ko to bari mu saurara abin da Allah bai gaya masa yanzu ba da mu ake ba ko ba ce ya ladina amanu ba hasbuka Allah Allah ya isar maka ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka saboda ka baka da gome da yaushe Allah madaukakin sarki amma wannan kidabi ku akan sa ya tsaya eh duk da cewa sunansa aka ambata ko haka ya kamata mu ma mu zama yawa abin da ake koya masa ne shi kuma ya koya mana yawa Allah madaukakin sarki yace masa hasbukallahu Allah madaukakin sarki ya isar maka kisan da muka karanta ran nan ta tabbatar mana da wannan inda annabi sallallahu alaihi wasallam je suna dawa a yaki sai rana ta yi sai suka suka wani guri kowa sai ya je Jabir bin Abdullahi yake cewa kowa sai ya je kama inuwa mai mai mai mai mai sanyi fata farraqana muka rarrabu kullum mina yasazillu bi shajaratin zalila kowa ya je shi samu gidan inuwa mai abin annabi sasa ya je kama inuwarsa shi ma shi shi kadai wannan arna yana garin su sai hango annabi sasa shi shi kadai ce ka kwana kwana mutum na ya kare ya cire takwabin sa ya rata a jikin bishiya ya zo har gindin bishiya ya dauki takwabin annabi sasa ya zare takwabin ya daga sama abin da ya rige sarawa ne kawai annabi sasa kuma yana bacci bai farka ba saboda gajiya sun dawo daga gurin yaƙi bacci mai nauyi don anas jabir bin abdullahi yake cewa wani na naumatar mun yi bacci bacci kai tsaye tsabar ganin latsi sai ya shingure shi da kafarsa annabi sa ya farka sai ya gan shi wa saifu biyadihi sai ya ce masa manyan da uku mini wa zai hana sare ka sai ya ce masa Allah ya ce Allah yana bada haka sai jikin sai dauki bari sai takobin ya fadi sai ya dauka sai ya ce to kai din fa yanzu waye zai hana ka sare ga sai ya ce sai sai sai ya ce a'a kun kaira akibin ka zama mafi alkhairin mai rikon abu in wai wanda in ya riƙe abu zai cuci kowa da shi ba ya ce to ta shaɗu Allah ila ila Allah wa anni rasulullah ta yadda ni manzon Allah ne sai ce a ai da na yadda da wannan kan da ba zan zo kashe ka ba ni dai zai maka alkawari daga yau ba zan sake akan ka ba har duniya ta nade kuma ba zan shiga cikin masu wata kinan yakan ka ba kaga wannan ya ba mu practical aspect na wannan ayan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa Allah ya isar masa kuma duk wanda ya dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu kaga mu ma inda muka shigo kenan duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai isar masa a cikin wato kenan rayuwa ko man ittabaka minal mu'minina ai hasbuka man ittabaka minal mu'minina Allah madaukakin sarki ya isar maka mu'minan da aka baka wa'annan ma sun ishe ka baka bukatar mushrikai baka bukatar kafirai baka bukatar zarusiriyas masu bautan wuta da sauransu baka bukata sun ishe ka ko kuma hasbukallahu Allah ya isar maka ya isar ma wa'anda suke tare da kai hasbukallahu wa hasbu man ittabaka minal mu'minina Allah ya isar maka na ok kuma Allah ya isar muku Allah madaukakin sarki ya isar maka sannan muminan da suke tare da kai su ma Allah madaukakin sarki ya isar masa Allah Allah madaukakin sarki ka isar mana Allah ka taimaka mana yawwa kenan sai mu dogara ga Allah madaukakin sarki sannan sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi haridul mu'minina ka kwadaitar da wato kenan mu'mine ayan an ce harada wato kenan ka kwadaitar ka sa musu a cikin zuciyarsu wato kenan damuwar abun ya zama yana cikin zuciyarsu ko yace hatta ta kuna haradan ko annabi annabi yaquba alaihi salatu wassalam me suka ce masa yawwa kalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradan yawwa kana nan kana ta tunowa yusufa yusufa yusufa har sai ka samu wato damuwa mai tsanani a cikin zuciyarka to yanzu ana son ka sa wannan matsala ta zama damuwa a cikin zuciyar mutane haridul mu'minina alal qitali akan yaki ka sa zuciyar musulmi ta zama wato gidan tana da barbaka saboda yaki dan tabbatar da addinin musulunci yaki kuma da kowane irin nau'i in ya kama na dakwabi in ya kama na bashi in ya kama na bindiga in ya kama na ilimi in ya kama na basira in ya kama na wato kenan dukiya ko hikima duk abin da za ka yi yaki ma musulunci musulunci ya zama ya karu to Allah Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da ku a matsayin ku na mu'mini akan wannan sannan sai ce in yakun minkum in ya zama ya kasance a cikin ku akwai mutum 20 na kwaya 20 kadai ko sabiruna masu dauriya a cikin ku in an samu mutum 20 masu 20 mutum 20 nan masu dauriya za su daure to ya gulubu mi atain wallahi za su ci nasara a kafirai 200 mumi ne guda 20 in dai masu dauriya ne don yaƙi ai daurewa ne ko dan dauriya ne yawwa kafirai ɗari biyu musulmi za su iya gama da su Allah maɗaukakin sarki zai ba su abin don mutanen jaluta suka ce laɗaƙata lalle mutanen ɗaluta ko da jaluta suka ce laɗaƙata lalle yawa bi jaluta wa junudihi ai yau wannan jalutan nan da rundunar sannan wala bayan da muka iya musu babu yadda muka iya musu sai masu imani da arjin suka ce musu a'a yawwa suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kafira ai da yawa an shayi irin wannan jama'a yan kadan sirrin jayi jama'a masu yawa amma bi iznillahi da iznin Allah madaukakin sarki da iznin Allah madaukakin sarki saboda wannan ba matsala bane kar ku damu da yawan su da haka Allah ya ce in an samu mutum 20 da su ci nasara akan mutum 200 wa iyakun minkum mi'atun in kuma da za a samu mutum ɗari a cikinku wallahi iya gilibu alfa minan ladina kafaru za su ci nasara a kan kafirai dubu biyu musulmi ɗari biyu masu haƙuri da tawakali za su ci nasara a kan kafirai dubu biyu wannan kuma ƙa'ida ce rasmiya saboda haka hakan ɗin al'amarin yake me yasa da annahum qaumun la yafqahuna saboda su kafirai mutane da wanda ba su da fikihu ba su da fikihu fikihu kuma shine ma'anansa ma'arifatin ashiya a biddika fahimtar ainihin abu wato kenan da asalinsa zahirin abu kyakkyacewar abu kafirai ba su da wannan ɗalibar suka suka ce wannan aya tana nuna cewa a ko'ina za a zuba in dai za a zuba to musulmi ya fi wanda ba musulmi basira musulmi ya fi wanda ba musulmi basira da fahimtar abubuwa wani haka yake sau da su Allah maɗaukaki sarki ce musu ƙaumun layar kahuna sai suka ce kuma wannan haka ya faru a zubi na farko na musulmai da zubi na biyu da zubi na uku har sai da musulmi suka yi rauni sai kuma kafirai suka zo suka fi su wato kenan fikihu sai suka fi su wato kenan fahimta kenan ashe yanzu matsalar da muke da ita ta yadda duba kasashen musulmi kuma ne a baya a wajen fikihun rayuwar duniya ko to fikihun rayuwar lahiran ne ba mu fahimce shi ba sai muka yi rauni a ciki don haka sai zama mai doki ya koma kuturi kuma abin da zai tabbatar maka wannan shine mafi yawan ilimin da nasara suka yi suke da shi a yanzu sun samu shi daga gurin musulmi ne asalinsa sun samo shi daga gurin musulmi shi suka zo suka gyara suka kwalkwalima suka yi rebinding kawai shi ne suka fito da shi suka ce wato kenan su ne suka kago shi amma asalin tunani na farko har da ilimin wannan zamanin da muke duk tarihi ya nuna cewa su daga gurin musulmi suka abin nan duk da cewa musulmi sun fa'idantu da wato kenan turas na girkawa kafin zuwan musulunci amma da suka tashi sai suka ɗara girkawan to yanzu da musulmi za su dawo kan fahimtarsu daga wannan alkur'ani din da kuma karantarwa na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da wuri sai kaga Allah madaukakin sarki wato gina ya daga su kuma yanzu ma an kai nazari zaka mafi yawa likitocin da suke Amerika zaka samu yawancin su musulmi ne mafi yawan mutanen da suke abin sai sun zo sun zaba sai su dauke su su tafi ko su kashe ko su dauke ya zama wato kenan ya bi su mun gane wannan kenan ashe basira tana cikin alkur'ani basira tana san duk wanda yake son basira ya lazimci alkur'ani duk wanda yake son ilimi ya lazimci alkur'ani duk wanda yake son fahimtar duniyan nan ya lazimci alkur'ani haka wanda yake son fahimtar lahira ya lazimci alkur'ani Allah madaukakin sarki zai zai fahimta da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce da cewa al'ana kafafa Allahu ankum amma yanzu Allah madaukakin sarki ya sassauta muku da ana son duk inda kafirai guda 200 suke a tura musu musulmi guda 20 kawai duk inda kafirai mutum 2000 suke a tura musu kafirai mutum nawa mutum 100 ko mutum 200 a tura musu kafirai a tura musu mummine mutum eh yawa 100 ka mummine mutum 100 a tura su a kafirai 2000 kuma dole za su ci nasara to amma sai Allah madaukakin sai yau duk mutum goma mutum daya duk kafiri goma mutum daya zai gama da su eh amma sai yace al'ana kafafa Allahu ankum yanzu da muke saukar da ayoyi na alqur'ani Allah ya sassauta muku walima annafikum da'afan Allah ya sa akwai rauni a cikin zuciyanku akwai rauni tattare da ku da haka an sassauta muku amma duk da haka fa wa in yakun minkum mi'atun in dai an samu mutum 100 a cikin ku sabiratun wasu dauriya to wannan ya gulubu mai ateni wallahi za su ci nasara akan 200 kenan mutum ɗaya mutum biyu kenan duk inda musulmi goma to za su gama da kafirai guda ashirin wai ya kun minkun alfun idan za a samu mutum dubu ɗaya a cikinku su kuma ya gulubu alfaini wallahi za su ci nasara za su yi galaba akan wato kenan kafirai guda biyu biyu duka wannan yana faruwa ne bi izinin lahi da izinin Allah madaukakin sarki shi yasa wancan suka ce kan min fi'atin qalilatin galaba fi'atan kasiratan sai suka ce bi izinin lahi da izinin Allah saboda Allah shine alfa'ilal haqiqi yace walan walan taqtuluhum ko walakin Allah qatalahum in an jaki ma ba ku kuke yakan su ba Allah madaukakin sarki ne yake yi wa ma rabaita izra mai walakin Allah rama lokacin da ka harba bindiga ko ka harba kibiya Allah madaukakin sarki ne domin shine musabbabu ko kuma shine fa'ilul almukawwan lil asbabi shine yake sa komai zama ya faru dan haka wannan duk zai faru bi izinin Allah da izinin Allah madaukakin sarki kamar wannan aya tana karfafa musulmi sai hakuri su nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki da ilimin duniya da na lahira sannan kuma su bayarwa Allah maɗaukakin sarki sarki sauran al'amar zai ci zai taimaka musu wallahu lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki ma sabiri ne yana tare da wato kenan masu dauriya yana tare da masu dauriya ma'ana masu dauriya suna tare da Allah maɗaukakin sarki ma'ana bai bar su ba kenan ko tare da su din a wajen taimakawa ne to mu je ما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله madaukakin sarki ce ma kana lin nabi baya dacewa ga annabi an yakuna lahu asra ya zama yana da bayin da aka kamo a gurin yaki hatta yuskina fil ardi ya zama an kyale su su ci bulus sai an turmuza hancinsu a ƙasa ba zai dace ga annabi ya je ya yaƙi ya samu prisoners of war wanda aka kamo su haka kawai a kyalisa su ci bulus su tafi abinsu ba a'a sai an turmuza hancinsu wato kenan a ban ƙasa sai an walakanta su sai an kaskantar da su sai duniya ta fahimci cewa wato kenan musulmi suna da ƙarfi hakan ne ya fi dacewa wannan ya faru a lokacin da aka yi yakin badar bayan an ya gama yakin badar an kashe sanadi da quraish kamar mutum saba'in a mafi yawan littattafan tarihi amma wasu bincike sun tabbatar da cewa sun kai akalla mutum ɗari sannan an kama mutum saba'in wannan kuma a zahiri aka tafo da su madina ga sunan kowane an sa masa sarka an tafo da su duk sun zama ribatattu to yanzu da aka kawo su annabi sallallahu alaihi wasallam da safe sai zai kira sahabbai ce to ba ta kuluna fi asra badar menene ra'ayinku da wa'annan mutanen da muka kamo su a gurin yakin badar din nan mutanen makka ne ya zamu musu kowa ya faɗi ra'ayinsa sai na abakar ya tashi ya ce ya rasulallahi ne a gani na su wa'annan mutanen ka ne yan uwanka ne tunda mutanen mutanen makka ne mutanen makka ba duk qurayshawa ne ko ko yan cikin gidanku banu hashim ko yan cikin gidanmu in ji sai na abakar kidan banu adi ko kuma gidansu umar banu taim ko kuma gidansu usmanu banu umayya duka yan uwanka ne saboda haka ni a fahimta ta a kyale su wala Allah za su iya musulunta daga baya su taimaki musulunci amma duk da haka ba za a kyale su hannu rabbana ba kowa a karbi jiziya a gurinsa a karbi fansa a gurinsa fidiya kowa ya zo ya fanshi kansa kuma fansan a yi fai a siyu'an a duba abinda za ka iya sai a dora maka saboda kara dora maka abinda ba za ka iya ba saboda haka sai a karbi wannan wannan din kuma tuqawwi biha ashabaka sai ka je ka so kayan fada ka karfafa wato kenan sahabbanka wannan shine ra'ayina yace to kai sai na Umar me zaka fada Umar yace a wallahi yanda Abubakar yake gani ba haka nake gani ba ya kake gani yace mutanen suka karyata ka suka kore ka a cikin garin Makka muna ji muna gani suka maka kaza suka maka kaza saboda haka ni ara an tumakina aliyan aƙila ina ganin ka bawa aliyu aƙilu aƙilu ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya fille kansa ni ma ka bani wani ɗan gidanmu ni ma in fille kansa kowa a cikin mun nan duk da su ma yan maka ne ma maka ne kowa zai ka samu yan gidansu anan mu bibbille su duniya ta san cewa wannan musulunci mun fifita shi akan komai kuma za mu iya yanka kowa akan musulunci wannan shine fahimta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru akwai mai wani ra'ayi abdullahi bin rahaye haka yace ina da shi ace mai ra'ayin ka yace ina ganin a kora su a tafi da su jeji a tara guma mina guma gumai a sa su a tsakiya fa udrim alaihim anniran a kunna wuta duk tukone su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya shiga da bayan sai ya fito sai ya ce inna allaha lainul quluba rijalin hatta takuna aliyan min al-laban Allah yana sassauta zuciyar waɗansu mutane taushi har ya fi nono laushi wa yushaddidu qulubar rijal Allah yana tsananta zukatan waɗansu mutane hatta takuna ashaddu min al-hijara har sai ta fi dutse bari ya ce misalaka ya Abubakar misalin ka kai Abubakar kama misalin Annabi Ibrahim ne Annabi Ibrahim duk da mutanensa sun yi shirka sai ya ce rabi annabi ibrahim ibrahim alaihi salatu wassalam yawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce ya allah wa'annan mutane na ko sai ya ce musu me umar tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim allah duk wanda ya bi ni akan tauhidi wannan nawa ne dama tare zamu tafi har aljanna wanda ya saba min ya koma kan kafirci Allah kai mai gafara ne za ka iya gafarta masa kaga ya sassauta duk da sun yi kafirci ya sake cewa misalika ya ababakar misalin isa bin maryam misalin ka kamar misalin isa dan maryamu ne shi ma isa dan maryamu cewa ya Allah in tu'azibuhum ko wa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah wannan bayinka ne ni dai na isar da sako in ka musu azaba bayinka ne idan kuma ka gafarta musu shikenan kai buwayi ne ka san dabarar da zaka yi ka gyara duk da sun mutu sun dau lahira suna kafirai to sai ce kai kuma misalin ka abubakar umar kamar misalin annabi nuhu ne nuhu da yayi aka kiyace rabbi la tazar ala ardi min al kafirin da yaran Allah a halaka kowa kawai kowa a rushe shi abin kasar nan duk a kone kowa yace ku sake cewa misalin ka umar kamar misalin annabi musa ne da aka bata masa rai akan musulunci yace rabbi dimis ala ala amwalihim washdud ala qulubihim bala yuminu hatta yara azab al alim Allah ka yimke zuciyarsu ka lalata dukiyarsu su mutu suna kafirai kowa ya shiga wuta a tabbatar da abin sai ya ce to amma yanzu kar kowa ya tashi a nan ko ya fanshi kansa ko a sare wuyansa kun gane wannan ko ya fanshi kansa ko a sare wuyansa don haka shine sai suka ba da dama su zo su fafashi kansu shi ne suka zo da wasu dan wasu suka zo daga makka suka faffashe su suka faffashe su suka faffashe su kowa ya bada abin nan to shine sai Allah madaukakin sarki bayan an yi wannan daga baya sai wahayi ya zo shi wannan ayan da muke karantawa bai dace ga annabi a yaƙi na farko ba hatta yaskina fil ardi idan ya samu bayan ribatattu sai ya tirmaza hancinsu an bari an sassare su an ce sai na umar ya fito da safe sai ga annabi salasalama yana kuka da hawaye sai ga sai na umar aya abakar yana kuka da hawaye ce ya rasulullahi ma za yi kika fa akbirni fa in wajattu buka'an bakaitu wa in lam ajid buka'an tabakaitu ka ga ya rasulullahi me ya faru na ga kai da abokinka kuna ta kuka ga ya me in kakalo in abin kukan ya zo nima ne kuka in na kasa yin kuka in kakalo kukan nima ne sai shi aibu sha sharon da muka dauka je ne yanzu ga matsala ta sa Allah madaukakin sarki ya ce bai dace ga annabi ya yakin sa na farko a ban kasa bai turmuza hancin kafirai ba don haka shawarar da ka bayar din nan ita ce wato kenan tafi dacewa akan wannan amma wato kenan mun dauki wannan saboda aka kaji sai zargi ya zo kenan ko yawwa kuma daga cikin ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a taɓa ba shi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu sai ya ɗauki wanda yake mafi sauki asalin ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko shine a fille su to amma baya son yayi abu ba da yawun mutane ba abubakar ya bada shawara radiyallahu anhu umar ya bada abdullahi bin rawaha ya bada amma kuma inclination na jama'ar da suke gurin suna tare da sayyidina abubakar don haka shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wato kenan wannan sai zama kuma shine abin da ake kira kilafal aula wato kenan in an ce aula wannan ya cancanta wannan ma ya cancanta amma wannan ya fi cancanta to in ka dauki na kasan shine ka dauki wato kenan kilafal aula yau duka ba sabo suka yi a cikin wannan lamar amma duk da haka sai ga zargi ya zo ko Allah barakakin sake ce turiduna arda duniya ko kun karbi fansa ne saboda kuna son wato kenan fansan duniya yau saboda abin da ke nuni akan wannan shine su sahabbai inclination din su a wannan lokacin shine a karbi fansan ba kuma komai bane saboda dai a samu abin da za a daɗa karfafa musulmi ne da shi wannan ɗin kuma ana tunanin cewa su ɗin ma wadda zawa wata rana za su iya musulunta abin da tabbatar mana da wannan lokacin da aka zo kan kanin mus'ab bin umair sai ya ce shaddidu lahu habla ku tsananta shi su daure yi sosai fa inna lahu umman yana da uwa mai kuɗi ya fa inna lahu umman sariya yana da uwa mai kuɗi ku daure yi sosai za ta zo ta kawo kuɗi za ta zo ta kawo kuɗi migdad bin al-aswad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sare ugwatu bin abi mu'aidin sai yace asiri ya rasulullah wannan fa shine ni wanda na kamo kenan a tsaya a karbi fansa da sauransu amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bada bada din hakan sai da yasa aka sare wa'ansu daga cikin su irin su ugwatu bin abi mu'aidin din saboda tsananin wato kiran kafircin su da gaban su da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki ce kun karba ne a lokacin ku kuna tunanin wani abu na duniya wallahu yuridul akira Allah madaukakin sarki shi kuma wato kenan abin da yake nufi shine lahira yawwa yana son ku yi karfi ne ya karfafa ku saboda wato kenan ku bude hanya ta ta tafiya lahira ku samu rahaman Allah madaukakin sarki wallahu azizun lalle tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan buwayi ne hakimu kuma wato kenan gwani ne to mu je alramu laula kitabun min Allah wallahi inda ba don wani rubutacciyar magana a gurin Allah maɗaukakin sarki ba sabaka wanda ta riga ta gabata da masa kun fi ma aka tunfi azabun azi wannan fasara da kuka karɓar da sai azaba ta kama ku wannan kalma ita sa Adam sallallahu kuka da hawaye sayyidina Abubakar ya kuka da hawaye Allah ce wallahi inda ba laula kitabun min Allah sabaka inda ba don wata rubutacciyar magana a gurin Allah da Allah ya riga ya ta tuntuni ba da wannan fasan da kuka karba sai Allah ya muku azaba to amma wani littafi ya gabata wani rubutu ya riga ya gabata wannan wani littafi ne alaman tafsiri suka yi ta magangana a kansa wasu suka ce wa kitabun min Allah nan shine fadin Allah da yake cewa rahamati sabaqat ghadabi rahamata ta riga ta gabata akan fushina yawwa wasu kuma suka ce Allah madaukakin sarki kamar yadda dan yi sai kawo Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibuhum anta fihim in dai kana cikin su Muhammadu Allah ba zai musu azaba ba dan haka kaga wannan yana ta riga ta gabata saboda haka haka yanzu Allah madaukakin sarki ba zai muku wato kenan azaba akan wannan ba ba zai muku azaba akan wannan ba to wai su kuma suka ce akwai wasu dalilai da Allah madaukakin sarki ya yauwa a to amma kowane su ake adiresin ai ba shi shi kadai ba yauwa eh lamassa kum din da miri ne na su sahabban wato kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban gaba daya to sun kawo dalilai dai kala kala wanda suke dingina shine kitabun min Allah sabaka dai in da ba don wancan magana da Allah ba da kukin sarki yayi ba wato kenan da abin akwai wasu suka ce kitabun min Allah sabaka din shine Allah da kansa yace ya halatta musu ganima ko yace menene aya ta gaban nan kadan yace fakulu mimma ganimtum halalan tayyiban Allah yace ku ci duk ganiman da kuka samu halal ne kuma mai dadi kuma ya riga ya rubuta wannan tuntuni saboda haka kaga kenan yanzu ba zai kama ku da azaba wato kenan anan ba lallahi kitabun min Allah sabaka madan wannan ba da Allah madaukakin sarki amma to ai kad sabaka kitabun lahi magana Allah ta riga ta gabata cewa Allah madaukakin sarki ba zai kama kowa to kenan da abin nan ba da haka shi yasa ce fa kulu mimma hal mimma ganimtum halalan tayyiban ku ci duk abin da kuka samu na ganima wannan halal ne kuma mai dadi ne wa taqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki inna Allah ghafurun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jinkai malamai suka ce akan wannan aya idan mutum ya aikata wani abu wanda yana ganin wani abin laifi ne a itikadinsa a zahiri laifi ne amma a ilmin Allah ba laifi ba ne akwai haddi a kansa ko babu mun gane wannan mutum ne ya yi wani aiki shi da kansa ya yadda wannan aikin sabo ne a nasa ilimin amma kuma a gurin Allah maɗaukakin sarki wannan abin ba saƙo ba ne to yanzu an kama shi za a yi masa hukunci? ba hukunci me yasa? a to amma zahirin shari'ar laifi ne eh shi ne zahirin shari'ar eh ganin nasa ganin nasa ai muka muna hukunci da zahirin shari'a ne ganin nasa kuma ya nuna cewa laifi ne misali mutum da ya tafi wani gida ya je shi ya zina da wata mace kaga shi da kansa ya san zina laifi ne sannan sai ya dawo aka kama shi da laifi an kai shi gaba alkali za a yanke hukunci sai ta bayyana ashe matar matarsa ce akwai hukunci a kansa? shi kan niyasa zina ce amma kuma kitabun minallahi sabaka ce wannan matar ba ko kuma mutum ne ya tsallaka wani gida ya saci kaya da safe da ya zo ya duba bayan an kama shi da kayan kayansa ne kamar saraka mata ahu eh to shi ke da aka kai aka shewa gara eh eh man zana bi imra'atihi kaman saraka mata ahu eh Allah to amma za masa hukuncin sata yanzu shi da muke magana eh a hukuncin tsallaka gida wannan shi ko daban hukuncin sata muke magana saraka mata ahu to amma wayannan mutanen yanzu to mufti mufti mufti mufti wayannan mutanen yanzu sun karbi fansa kuma karban fansan laifi ne sai dai kuma kitabun min Allah sabaka cewa Allah madaukakin sarki zai halarta musu wannan abu saboda ai kaga wannan ayan da gaba da wuri ta zo ta bakulu min ma menene bakulu min maganin da halal halalan tayyiban to wallahu a'lam guri ne na ce ku ce na malamai amma tabbas akwai malaman da suka bada cewa za a hukunta shi yawwa amma dai zahirin abin din shine in an tabbatar cewa matarsa ce to ba za a yi masa hukunci ba ko an tabbatar cewa kayan sai sata ba za a yi abin ko kuma daga baya ilimi ya bayyana cewa abin da yin nan ba laifi bane amma duk da cewa itikadin farko shine laifi to shikenan yanzu tun da ta bayyana to shikenan sai a kyale shi wallahu ta'ala ala to mu je malam
يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi kenan yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ake ko kitabi muwajjahun lin nabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu awa za a fada liman fi aidikum min al asra ka fada ma waɗanda suke hannunku na ribatattun nan wanda aka kamo a yakin bada ga su su zube ko an ce su zo su fahimci kawo kansu to ka gaya musu in ya alamin lahu fi qulubikum khairan idan har Allah madaukakin sarki ya fahimci a cikin akwai alkhairi a cikin zukatanku kun kulle wani alkhairi to Allah madaukakin sarki yutikun zai ba ku khaira mai ma'uki zaminku mafi alkhairin abin da aka karba wato kenan daga gare ku an ce ku kawo fansa ko da zukuri bata tuna an ce ku waya kawo fansa to sai aka yi wato kenan fahimci cewa a cikinsu akwai wani yana cewa ni kam wallahi in muka fita cikin wannan kitsin mani madina zan dani na mama musulunta kawai amma dai yanzu muna cikin wannan kitsin shi kam madina zai dawo cikin wanda suke da wannan akida akwai abbas bin abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi akwai kuma wasu daga cikin su kadan yanzu sun gama ganewa cewa kafircin ba zai ci nasara ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci nasara dan haka amma kuma ga su a hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abbas ka kawo fansa ka fanshi kanka sai ce ai ni ana muslimun ni na riga nawa musulunta kawai sai ce eh to ka musulunta mun yadda amma sai ka fahimci kanka wannan tsakaninka da Allah ne ka musulunta mu a zahiri ba mu san ka musulunta don haka ka biya kanka kuma wallahi duk yayan gidan Banu Nawfal ma sai ka biya musu ai kana da kudi kana da kudi abba zai ce a ni ba ni da kudi ah annabi sallallahu alaihi wasallam ran da za ku tafo yakin badar da daddare ka ba wa ummu hakimin ne suna matarsa ko ka ba wa ummu hakimin wannan kudi naira kaza ka ce mata in mun dawo lafiya to in ba mu dawo ba ki ci gaba da kula da yara ka tuno da wannan ya ce yi Allah haka yi haka kuma ka ce maka da kuɗi abbas ka je ka kawo kuɗi ka zo ka fahimci kanka bayan ka fahimci kanka ka fahimci kabilan banu nufal saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki sai ce a gaya musu in dai Allah ya fahimci cewa akwai alheri a cikin zuciyarsu ma'ana musulunci wanda a yanzu ya sa shi zai musulunta ciki to ya ba da fansar amma Allah maɗaukakin sarki zai ba ku kairan mai ma'auki zaminku zai sakanta muku da mafi alkhairi akan abin da aka karba daga gare ku ne in an karbi dubu ne Allah zai ninka muku dubban to haka nan suka aka karba wanda suka musulunta daga bayan su Allah madaukakin sarki ya amir musu domin Abbas daga baya arzikin da Allah ya bashi sai da yake cewa wallahi Allah ya bani ninkin ba ninkin abin da aka karba daga gare ni nan da aka ce mu kawo fansa ta haka wallahu gafurun ko Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahimu kuma wato kenan mai jin kai ne sai Allah madaukakin zai ce wa in yuridu khiyanataka amma da za su nufaci cewan su maka ha'inci a zuciyarsu sun kudura za su ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam ko za su yaudare shi ko da sunan musulunci ko da sunan wani abu ko za su yi masa wani sharri a wani guri don su kashe shi ko wani abu makamancin wannan inda aka suke nufi karkanun laha min qabl ai da can a baya ma sun ha'inci Allah madaukakin sarki a gurare da yawa sun yi wa Allah madaukakin sarki ha'inci a irin nasu tunanin sun yi wa Allah wayo a irin nasu wayan da ana irin nasu wato kinan tunanin kamar yadda mutane yanzu suke sai a juya a juya haram sai ta koma halal amma ta hanyar dabara kenan an yi wa Allah madaukakin sarki wayo amma na dadin ma da suka yi fa amkana minhum Allah madaukakin sarki ya kama su hannu da hannu na dadin suka yi sun tsira ne ba su tsire ba wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne akan duk abin da suke dabarbarawa hakimu kuma gwani ne wajen warwarewa wato kenan duk abin da suke da barbara to mu je alarama
innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
الله رب إن الذين آمنوا lallai waɗanda suka yi imani ai wanda suka karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wahajaru suka yi hijira suka ƙaura daga makka suka koma madina don taimakawa addinin musulunci wajahadu suka yi jihadi a iyakar rayuwarsu ko kuma suka yi duk wani aikin ƙoƙari da za su yi don musulunci ya ci gaba bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah sun yi wannan dan Allah madaukakin sarki ne suka yi wannan abubuwa wallazina awo kenan wannan tana magana akan suwa kenan mun tsaya iyaka nan innal ladzina amanu wa hajaru fi sabil wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suwa kenan muhajirun mutanen makka wanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina awau da wanda suka taro su ba suke ku zo nan za mu ba ku gida za mu ba ku sana'a za mu ba ku mata ku aura za mu muku kaza za mu muku kaza saboda sun taro su zuwa gare su kenan dan su ba su wato kenan mafaka ta siyasa su taimaka musu za su ba su political asylum a wani lokaci shine ma'ana awo Allah ce wa awo nahu ila rubatin za ta kara da mama'ini irin yadda Allah madaukakin sarki kare annabi Isa wato kenan alaihi salatu wassalam to yace walladina aw da wanda suka taro annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mine a jikinsu suka ba su wato kenan kariya wa nasaru kuma suka taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan dan yada addinin musulunci walaka ba'dhum awliya ba'd wannan sun zama haka kenan sashen su sun zama mujibincin al'amarin sashe da mutanen makka da mutanen madina sun zama abu guda daya saboda mai aqida ɗaya ta hada su ita ce aqidar la ilaha illallah sun zama abu guda daya wanda shi yasa ba samu matsala tsakanin su ba duk wanda ya zo shi daga makka take za su bashi mafaka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din ce masa suka yi ya taro za su bashi za mu baka na hafi suka mimma hafaf na bihi azwajina wa abna'ina za mu baka kariya irin kariyar da muke baiwa ƴaƴanmu da matanmu ka san ƙarshen kariya kenan ko don ƙarshen mutuncinka kenan ƴaƴanka da matanka za mu kare kai yadda za mu kare ƴaƴan cikinmu da matan aurenmu sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya tattaro daga makka ya dawo madina wanda suka biyo shi kuma hakan nan kana zuwa za a baka gida za a baka abin nan in an- wani ma zai ce maka in, na raba gidan kashi biyu ya ka tanga daga nan nan naka ne nan na zama nawa yin ma in matan sabi ne zai ce zaɓi wadda kake so zan sake ka aura sai ka zaɓi wadda kake so ka sa- ya sake ka aura in kuma kayi karimci kamar yadda abin nan eh, abdurrahman bin auf yayi kace a barakallahu laka fi amwalika wa barakallahu laka fi zawjika kai kai tawadu kace masa bar maka bar masa kansa amma dai shi ya yadda a cikin abin kuma su ma matan da yake yin arziki ne yin albarka in wani ya ce yana so in an sake din za su da kuma su koma gidan wancan din saboda yanzu duk taruwa ake a haɗa kai a taimaki addinin musulunci don haka Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya ba'd sashen su sun zama wato kenan yan uwan sashi saboda in ka taba muhajir ansar ka taba kamar yadda in ka taba ansar muhajir ka taba babu maganar kabilanci yanzu babu maganar quraisha babu maganar makki babu maganar madani babu maganar kazraji babu maganar ausi babu abin nan kabilanci kwata kwata bai taso ba yanzu me ake magana a kansa muslimu shikenan kai musulmi ne ni musulmi ne wannan kuma shine abinda qur'ani yake karantar da su ake son kuma mu mu imbibe wannan culture din wato kenan a cikin al'amuran mu sai mu zama wato kenan zuciya daya matsalolin ki daya Allah madaukaki yake cewa allazina amanu wa'anda suka yi imani walam yuhajiru amma ba su yi hijira ba ai akwai wanda suka yi imani suka yi hijira na farkon da muke magana ko akwai kuma wanda suka yi imani amma kuma lam yuhajiru ba su yi hijira ba to wayannan Allah madaukakin sarki ce su kuma hukuncin sa daban malakum min walati min shay ba ku da wato kenan wani abu na walittaka a cikin lamarin su sun yi imani yanzu Allah madaukakin sarki ya bada kofa a yi hijira a bar makkan ɗin gurgun ɗinta amma wasu sun kasa barin makka sun kasa barin makka to Allah madaukakin sarki ce to shikenan ko yanzu ba ku ne wato kenan walitakar su take hannunku ba ku musulmi sai har sai sun hijira ko hatta yuhajiru har sai sun yi hijira amma ma dama sun yarda su zanna a cikin gidan kafirci to fa matsalar ta same su wato kenan su ta safa da haka cikin wata Allah yake cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard wa'anda mala'ikun mutuwa suka zo za su zari ransu maimakon su gansu a darul islam sai suka gansu a darul kufri sai ce a'a to a me kuka rayu ne kam darul islam ko darul kufri sai ce ai ba za su iya cewa darul kufri ba sai su ce kunna mustadafina fil ard mu raunana ne a ban kasa ko sai Allah ce me mala'iku sai su ce musu alam takun ardullahi wasu atan fatu hajiru fiha kasar Allah bata da yalwa me yasa ba za ku hijira ba ga can ana musulunci nan kuma an hana ku musuluncin kuma kuna zaune saboda haka kaga wato kenan akwai matsala da haka shi sa Allah madaukakin sarki ce ba ku da lamari na tilas akan lamarin su ya kamata a ce su yi hijira kafin lokacin da aka zo aka sa yan bago bayan an yi wato kenan sulhul hudaybiya aka ce to an hana ma hijirar gaba daya da haka wanda suke can ba za su tafi ba irin su Abu Basir da yanzu har ya zo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai hakuri ka koma ba don koyo saboda mun riga mun yi alkawari da mu da kafiran Makka cewa duk wanda ya musulunta kar ya dawo mun yadda ya zauna a Makka din yanzu officially Abu Basir ya ce a'a na gudo daga can irin kafircin da ake abin da daure ni aka yi da sarka da komai da komai wallahi ba zan koma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai hakuri ba za mu karbe ka ba idan mun karbe ka anan mun warware alkawari kuma mu ba mu warwarewa alkawari don haka sai ya fita da ya fita sai ya sare wanda yake ya zo karban nasa kawai sai ya tafi wata duniya da ban ya je zaman sa Abu Jandal shi ma a Makka shi ma da ya samu abin nan dama sai ma sai ya fice da ya kubuce shi ma in ya zo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbe shi ba shi ma sai ya tafi wani guri shikenan ya zama duk wanda ya musulunta yanzu a makka tunda ba zai koma madina ba don haka sai bu abu basir sai suka je suka taru sai suka yi karfi kuma a nan gurin don haka dama annabi sa ya ce masa ka koma allah zai sama maka mafita a abu basir sai gashi sun yi karfi a can so su alkawarin da yake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka su ba su da shi wancan ko don haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yaki mutanen makka ba su za su yake su don haka duk lokacin da ayar su zai wucewa sai su tare shi su sha da kyar wani kuma su kashe su su takura musu har sai da ta kai ga suka zo suna complain annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to ni ma yanzu ba karkashin walitakar mu suke ba Allah madaukaki sai ke ce malakum min walati min shay'in ba su karkashin wato kinan walitakar mu to hakan nan hukuncin waɗannan mutanen wato kinan ya kasance amma duk da haka hausawa suka ce wai hausawa suka ce wai ba ko ka ci naman dan uwanka ba za ka iya mai ba karya kashin ba ka dafa shi tsab ka ci naman nasa in ka za ka gare shi kaje wallahi sarki kashin wani na sai hawaye yanzu sai ka ajiye shi ba za ka karya ba ba za ka karya Allah madaukaki yake wa in wa in sansurukum amma fa da za su nemi taimakon ku fiddina akan lamarin addini fa alaikumun nasuru to wallahi sai kun taimaka musu ai musulmi ne ko ba haka ba saboda in su Abu Basir suka nemi taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya shafi addini bai kai ga warwarewa alkawari tsakanin su da wato kenan mutanen Makka ba Allah ya ce alaikumun nasuru wallahi wajibi ku taimaka musu illa ala kawai bai da kuma bai nufin mitakun sai dai in sun ce ku taimaka musu yaƙi makka domin makka su ne kuke da alkawari tsakaninsu na zaman lafiya amma za su yaƙi wani guri ne ko za su yi wani abu ne da sauransu ko suna buƙatar abinci ko taimako kayan fada ko wani abu kamancin wannan to wannan alaikumun nasuru wajibi ne akan ku sai kun taimaka musu amma in za su zo su yaƙi makka to kar ku yi haka kamar da su makka suka taimaka wa bakar wajen yaƙan kuza'a to kuɗin kar ku yi hakan nan wallahu basirun lalle Allah maɗaukakin sarki wato kenan mai gani ne mai basira ne yana da ganin komai bi ma ta'amalu na da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa ko mutanen maka Allah maɗaukakin sarki yana gani kuma mutanen Madina Allah maɗaukakin sarki wato kenan yana gani to zamu dakata anan da tafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi amfani da shi Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara da kuma yafi wannan to